الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الهدي لها والآن إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن جاءه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا يوم أخذت يا أنا نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم من أدرم الدين ومن شاهده وسلم له hijira shugaban ranar Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari da talatin da shida wanda ya dace da ishirin da tara ga watan Jun wata na shida. Ni na tare ma na biyu tare na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha biyar. Mun da kan tafsirin wani alƙur'ani mai girma a cikin sura ta biyar daga bakara suratul ma'idah ce akan aya ta saba'in da bakwai kamar yadda malam ya karanto Allah yana magana a kan gidan Ka'aba da falalar da Allah ya wa Ka'aba da masu kewayen ɗakin Ka'aba dama Allah ya yi umarni da annabi Ibrahim da annabi Isma'ila cewa su yi ƙoƙari matuƙa su tsarkake wannan ɗaki mai girma mai alfarma daga masu bauta na gumaka domin Allah zai kawo masu bautan Allah na gaskiya masu rukuni masu sujjada su yi mishi bauta a wannan daki shi ne ke cewa an sai ku ya rakiya bai zai yi na wal ajibina wal rukani sujudi a wata aya to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada cikin wannan aya ja'alna ka ka'abada Allah ya sanya ka'aba al-bayt al-harama daki ne al-harama al-muharrama wato abin haramtawa da duk wanda yake nufinta da wani makirci ko ahalinta da makirci ko ahalinta da kinta ko abin da kamar da wannan iyaman ya zama to rayuwa linnasu da mutane ya kuma bihi amurdini al'amarin addinin sun zai tsaya mataka ba tana tsaye da haƙi da aikin haƙi idan zuwa gare shi wannan yawo haka al'amarin duniya kuma zai tsaya mata kawo tana tsaye to al'amarin duniya za su tsaya kamar yaya yake bi amni da amincewa jahili ni wanda ya shiga wannan ɗaki mai alfarma wa alami ta aruri da rashin jikira da hukari wa jami'in samarati da ayan kuma cirowa shi ne jawo dukkan ayan shiri kullum shirin da kuma ilai zuwa ga mata Allah ya mata wannan farala ya mata wannan daraja to wani kira a wani kira kuma karanta kirama alhasil ibn adam shi wannan da karatu ila alifin ba tare da alifi ba masdarun masdari ne na kama ya kuma kirama غير مؤلم والأمين إلا وتباع حروف العلة فيه أولا معلما نحو أولا من الإلى حروف العلة وثم كانت حروف المزيدة يبين تشكيل كلمة duk kalma ce wata sai a komai sauye ta in dai ka san wannan harfa na illa irin su alifi irin su daji irin su noni wanda suke zuwa su shiga waɗannan to in ka san kun ta ci kira ruwan illa sai ka ga abin na fito maka a fili abin na daga ciki sun yana daga ciki ta tana daga ciki idan ka ɗauki kalman kama in ta karaja in ta karaja to idan ba ka san ma'anar shi ba sai ka ci kira ruwan illa sai ka sa shi a gaba a nan da ya harafi ne na illa sai ka cire shi sun harafi ne na illa sai ka cire ta harafi ne na illa sai ka cire abin da ya fi haruwa daraja ba shi ne ma'anar karatu da ma tare da shi ne ma'anar sa wani dukkan hukun familiya wani ana karatu hukun ita malaman na hudu suka san irin waɗannan to kuma har yanzu wannan ɗakin ya zama da shahara da harama da wata mai alfarma jiya mun karanta an yi karatu ne da mafurafi amma yana da ma'anar jami bi ma'ana a ashirin kuma watanni masu alfarma ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأن رسول وتنبيه ما تأثر قوم سنة جريسي ومن أتى قياما وتدار أيها لهم عملين بأمرهم لأن سواه القتال يأتي إلى النساء والهدايا هذا نقوم الهدايا والمنايا ثلاثة قياما يتمنى rayuwa da umar gare su bi abu sai ma da ake cewa abokanan su su biyu yana ta arzoni da rashin jira da uwa gare shi za a yi karshe arzu mazakuru wancanan ka ajewa mun ambato ne ta ga mu da ku sani annan la hakika ubangiji ya alamu ma fi samawati ya san abin da ke cikin samai gaba daya kuma bin hauke da abin da ke cikin kasa وأن الله عزيز غني بكل شيء يكون علمه عليم مثلي فإن جعله عزيز سمع ذلك وتنسى بجلب المثالي دجار أمطانين نجارا من ويليما غريبا كالروح شغلهم من ما تقل لا إله إلا الله الذي كان يبي ألا كان لا يجب مغبتا لجلب المثالي yawan abubuwa na gyara wa tafil manari da tunkuɗe wa duk abin da zai cutar lakum a gare ku an kuma wannan kuma daga wannan ku da jami'in masari lakum wa jami'in masari an ku kafa duka mamu kungiya a hukunta to dalilin dalili ne a kan cewa shi Allah Allah ne a mutakin ne sabi ma huwa da abin da yake shi ne kudu kasantattu duk abin da Allah halitta ya san su wa ma huwa kahin da kuma abin da ma zai zo ya halitta nan da ya tabbata duk Allah ya ya sani abin da ya wuce Allah ya sani abin da ake za a yanzu Allah ya sani abin da zai zo a gaba Allah ya sani ya da shi ƙa'idar tauhidi Allah ya san tauhidiya ya san kuliya to masu tsawon irin nan yake da Allah na wata abata لأن الله استعبد البيت الحرام أكيد داوي قوله جعل الله استعبد البيت الحرام قياما للناس يعتمد أن أن جعل بمعنى السيارة يعني جعل أن لا يسنع تقول هنا بمعنى السيارة أن لا يتبير أن لا يسنتر وتم عن السيارة فيقول كونه الكعبة إذ وبلد نزل الكعبة مفهوم الأول شيء مفهوم يا بركو وقياما قياما كما مفهوم الثاني مفهوم يليو أولنا قراءة هنا لأولنا متأكي جعلنا لمعنى سجارة ثم يحتمل يدعي الجواب يقول أنها بمعنى هلك كما إذا جعل tana da ma'anar sadaka wato halitta Allah ya halicci ka'aba ba kuma ya sanya ba ya halicci ka'aba to a wannan kira'a sai da kone kiyaman kiyaman zai zama to halin hali ne walbaitul haram zai iya ɗaki ya zama a ɗabu bayani zai zama to ɗaki ne na bayani to wai da aka dawo al-ka'aba Allah ya sanya ka'aba domin ya ka'aba kuma ne kaba ana neman bayani ya ce a baka san da abu ba an zai da harama wato shi ne aka bayani ana yin bayani ɗaki mai alfarma in kuwa idan aka ce wato a wani mata da ya zaga da kuka kuka kai amma wasu mata da kuka yi da akan wannan matsala ba saboda wannan dalilin da za su kawo in kuwa da in ka faɗa ina aka bayani shin aka na bayani إنما يكون كثيرا تتنسيها من مبينا أو موضحا أبينا هو أحد أسماء الرسول ولا بدا yi kirari don kiyayewa don tsarewa an bayyana al'am annabi samuhu al-ka'bat al-yamaniya domin dakin nan da al-ka'bat al-yamani ya gina wani mutum da ake cin shi al-ka'bat al-yamani shi ma zai kai da gini kamar kaba mai morarsa ne sai kira shi da suna al-ka'bat al-yamaniya kamar yadda ake da al-ka'bat al-musharrafa su kuma da al-ka'bat al-yamaniya ya fito ko da yake aka bayani ba da ka yana zuwa ga wani na kawo wani an to amma ta hanya ba ni da shi ne saboda tsarewa daga wannan ɗaki na ashabu da ka so mu shi wa ga kowa guda wannan ana ya tawuri da ƙarin bayani da jafari yusuf ba da tsokokewa mai yusuf da gani da wani sa an ta na farko kenan an ta na biyu kuma وأصيب أيضا أنا أنت وأجل بأنه ما يشاء يتزوج بشأن يده شيء أجل أقول لشيء لمجرد المرء له مجرد يقول أنا يقول كنا أنا تقعد الآجل ونجد آجل البيت الحرام آجل الحرام يقول الكعبة ليس الكعبة إن الآجل نعم الحرام لا تنصر بعد الرفاقات وأبعد ولن تلمع إلا بالبيت الحرام على عكسه سيئة بساعاتي من الفرع بساعات فإن أتى الحمد لله رب العالمين إذ إذ من المعلوم وهنا قيل لأصحاب الكريم أن الله هو رب العالمين ألا شيء بين الشاركين يقول إذا ثبت إن البيت حقيقة شتاتي جامد سندري والولو يهوما لا يكون مثل سوى إلا ثم الحج إلى أين يكون أمر الآباء أنا رأيت يا شبا شوان سني الهرار akwai abin da malamai a kalma su a wajen malaman da kalma yana kwantan abubuwa uku yana kwantan suna يزيد لعرب اسم وكيل وعرب أقوى وكيل فإنه وزي مدنع كان كل شبا وزي مدنع كان هذا شبا لنا مدنع كان سونا وأين الإيراد يأتي أباني وأن سونا أين الإيراد وكاين بسم المدنع السجي كاين هؤلاء مدافع كان لك شيء na farko shigan Amir Dara, duk sunan da Amir Dara zai shiga masa suna ko ne yanzu ka ɗauki kwalar, ka ɗauki kitabu, ka ɗauki zai za ka iya sa har kitabu, har kwalar, har faru, har jawar, to da har yana ta shigarwa to wannan suna wannan zai ne da shi alamomi da ake gada suna. Ko a karatu na ɗauko karatu sai a magana ko gane shi ne ko suna ne to ka dora mu shi alif da lam in ka ga ya karba to suna ne amma bai karba alif da lam ba ba suna ba ne wannan ɗaya daga cikin hanyoyi da suke gane na ɗaya kuma shiga tanwini ba da wasu da in aka rubuta kitabu kitabun farkon baladun jawadun kalamun madarasatun shiga manyan ruwa biyu a kan da yana nuna suna ne tana gane wata hanyar ruwa kuma shi ne shiga maruwa jarra domin kurila da sauran duk sun shiga ma wannan ruwa shakka suna ne da sauran abin da malamin suka yi magana kansa to shi suna ismon akwai abin da malamin suka ismon mujarrad akwai ismon jamil akwai ismon mushtaqun suka ce in ne za a yi adadi adadi na bayani ne zai yi wa a yi da suna jami'i sai dai suna mustafa to amma a nan ya ce adadi bayani kuma suna jami'i a sabon suna ne jami'i to ya za a yi adadi na bayani a kan ka sai dai da suna wanda ya mustafi to shi ne ma da ya fito ya amsa wannan rikici don ya warware da rikici kuma wata abin da kyau ba ne. Yake cewa إذ من المعلوم أن الله هو رب العالمين عن شيء ولا إن قلت إن كفر إن البيت حقيقة إذا كان الله أو الإمام اسم جامد سنان والإجامي والمدر شيء ويروح لا يقول إلا بمشتك أي باسم مشتك بل يوازن سنة وجه مشتك abin da to kuji ba sai an samu kafe bi annahu hakika shi wato waqtul limushtaqi sifa ce an sifa ta ne da wani suna mushtaqi wannan ya wani suna mushtaqi yake wa huwa da haram ba an ce alkafadu albaida alharam ko shi ka wani suna jami'i to ga ainihin wato bayanin da albaida alharam القرآن المجدد دولة أربعة جيشنا منين البيت الحرام الكعبة منين الكعبة البيت الحرام حديث هذا الدين هذه المكان أحكمتها قول هذا كله أنا حرام وأنا فلان المجدد كان حرام في مكان الأقل أما كعبة الجرينة فابوش تشيل عمل ما نجيب مكان أقل أما يجيب يدك رؤون كافية لي وأنا أتاكد على ذلك والكعبة إذا تعرف لغتون لغة لغة غير غير المربع والمحتاج والمربع وهذا أهل الجوال وتؤمن به كارثة من ظننا إذا جلس في وإذا تعب الوائر babu wani gida sai ba shi na cikin kuri ko irin dakunan kibayen nan ai hakan ya samu an ta ɗaukan labarin sun ce wai da kawo haka suke ita kawo kare ita ce goron bari to a ƙa'idar rubutu za su zartin kalmar alƙawar sai ɗakin da yake morar bari shi na ake zartin wani kalma ta kawar amma duk sauran na shara na da kuri ne ke wani kuri shi ne na yara yake cewa wasa a wani lokacin da yake morar wato ɗakin ne lokaci wani ke ɗakin morar bari wato ne ya kawo min zaɓe don haka aka ambaci kawa da wannan to wannan shi ne karatu da ya kamata shi shi da mun karasa Allah bai ba mu daman karasa ba shi ne yau muka karasa saboda haka Allah ya cewa a cikin wannan aya karshen da Allah za a ji kullum shi ne ali Allah ya mata ne da komai da komai to za mu ɗauki aya ta gaba shi da mu Allah la اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
wato wannan aya da malam ya karanto yanzu tana da cikin ayoyin da wani bayan Allah ba su iya biyo mata saboda aya tana magana mai kwanto wato idan Allah zai faɗa abu muhimmi sai ya fara cewa in da mu kamar yadda yi na so ba da wani hukunci sai ya jawo wannan mutane ce ya ayyuhal ladina amanu ba da tarihi ba ba kuma da duk mutane ba amanu amanu da kira da hukunci in abu ne muhimmi ana zai faɗa ko zai fara da kira mu annama la ya su ne laibun wadawun wadina wannan ba ya jana yana so zai faɗi wani abu muhimmi mai ba so sai da to kira mu ku yi sani ya ku al'umma nan kuma ba su da kowa ba da musulmi da wanda ba musulmi wani ya shiga cikin wannan me ake so Allah ya sanar da mu me Allah yake so mu sani yace annan da lalle tabbas Allah mu da kuma sarki sabibul ikar me sanin hukuma ne ne a adadi ga makautarsa abokanan gabarsa kuma har yanzu wa annan la yakuna wani gafuru min yawan gafara ne li auliyatihi ga masoyansa رحيم من جمع الدين له كما قال رسول الله بعد جول والنظر الكلمة عذابا شروطه يا أبو مالا بهذا الكلام دومين على تبع إلى وأنا لا تجيب لكاتي تباشر على لا تمس عليه ولا بلاد الجول يا رب يجي على بين المرضى من وأنا لا بقول رجل من جمع an kana abin sosai yadda ya kamata kuma kuma an san yi sassauci wato wani ayat tana nuna cewa Allah ne sanar hukuma ne wannan da na gaba maganin gugu wannan yana nan maganin maza wannan yana nan saboda haka yan uwa kowa ya sha ba wa kai ruwa wannan Allah yana magana da mu ne su da wanda suka wuce sun riga sun wuce amma yanzu da mu ake magana mu yi sani Allah ne sanin guguwa ne sannan kugu da kare Allah ne sanin gafara saboda haka Allah mana gafara kuma Allah ya kawo da albarku lana rasulullahi Imam Ali yake na ga wani abun mamaki a kan wasu mutane guda biyu mutane ne guda biyu na ga abun mamaki da gara su wannan mutum na farko sarkace shi ne mai jin Allah mai tsoron Allah akwai ibada shi ba ya samu manda magana samu manda ma bai tafi ba kullum yana aiki lada na karuwa kullum yana aiki lada na karuwa kullum yana aiki lada na karuwa wannan kuma mutum ne mutumin banza ne lalatacce baya aikin alheri ko kada da rasu shi baya ne sallar ma baya tsaya wa yi sallah amma kuma yana kan musulmi shi kuma kullum zulmi na taruwa zulmi na taruwa zulmi na taruwa zulmi na taruwa dai Allah sarki ne asali shi wannan ne aikin sarki aljanna ko yana jira mutuwa ne so ne zai shiga aljanna shi kuma wannan wanda da aka gani da jirgin yana kan musulmi shi kuma yana zuwa da musulmi shi da wuta haka ake haka ake haka ake yana ce gariya sai an da zai yana da zai gana shi shi wannan wanda zai da laifi sai fara zagin wannan mai laifin mutumin banza da rasashi ko sallah ba ya yi Allah ya rike shi amma sai ya ma yi sallah ba ya yi an muni barkataku muni kaza kaza aljanna nan kan namu ne muna jira mutu wanne mu shiga haka zuciyar ta take raya masa yana cikin wannan sai zulmi na taruwa zulmi na taruwa zulmi na taruwa har zulmi ya taru ya yi daidai da raransa har zulmi ya zo gida sai ya mutu daidai shiga wuta shi kuma da zai da aikin koma sai ya gama da mutum zai kwanta da kyau Allah zai ga da mu ba mu mutum haka ko amma da ya ne muka ji kan mu amma dai ya kuro da jimu Allah ka dawo da mu ni dai ba ruwa na ba zan yi da kowa ba ni shi ma gaba na ya ci ne zai ji ke gaba na ma ya ci ba zan yi da kowa ba yana ba na ba Allah ya rubuta mu shara yana rubuta mu shara yana rubuta mu shara kan mutuwa ya yi ta shiga yana mutuwa Allah zai ji a kenan shi ne mamaki na yi mamaki wannan dan aljanna amma ya buɗa wuta wannan kuma dan wuta amma ya buɗa aljanna to wannan shi ne masifa da bala'i wanda ya shiga cikin al'umma kuma ya fi samu ‘ya'yan malamai da malaman garin suna jin su wasu ne su fi kowa sai mutum ya rinka ƙaddarawa ni sarkace shi ne wani ɗan banza ɗan iska abin da na da to da zarar mutum da ka zara ya maka wannan to ana rasa maka zunubi ana rasa maka zunubi an ci kana aikin zunubi an ci ba da sabon Allah da ba mu za ka ɗauki hanyar shiga wuta kan ka akalla kana mutuwa sai ka zaba ka da komai saboda abin da zuciyar ka yake raya maka kai kai tsarkake jini a an ruwa ka ce kwala su ga ku an su ga ku kan ku kawo nan to amma wasu zai su da kaddarawa wani mutan da kuku ne iya mutan da kuku ne a kan wata yake ma ba ba na da taɓa yin kaza ba ma yake a kan wata taɓa yin kaza ba ni ma ban taɓa yi ba amma ai kai ka ga da za ka za ka za ka za Allah sarki Allah sarki dan ma musulmai muna shiga gawo shi da muke gaya muku magana gaskiya in kun je kun kiyaye gano in kun ji kuma za ku je ku shiga wata wajen girman kan kuna jin kwafi kowa shi ne magana ya kai malam mai ake a rina dai za a je mabuga mu ga matsala da za mu ina jira ko ba wani nan to shi ne abin da sai kai da mutum sai ka yi wata haka sai da ba mu da komai mummunan abu ne a tsarin a cikin musulunci mutum ya rika kaddara wa kansa shi ya kowa Mazan Allah da lalata da musallama da girman da da komai ina kafa masu za ana abu na rayu. Ibam Allah لا تقربوني على يموت من متى بعد الإشارة تبقى لك درجة أنا تبقى في الإنسان تبقى صوتها في mummuna wani shi ma yana cutar da su duk abin da muke yi na abin da zai jawo ruka lokaci daya kayi wa wannan alheri kayi shi alheri kayi shi alheri wanda na kuma zai da ruka ka mashi gori kuma sa'adin kuwa yana ce za su ke ruka da zaɓi idan hannun wani alheri kan ku ba da sarrafa da yin gori da cutarwa da baki a me za ka gaya mana uban da ma ne ne ba a cikin da ruwan ka a kan ka za ka za ka za ka ba ko ba ka da ma ne to duk wannan ka da yake duk ka da kalma ce ka kalma amma dai ka rubuta mata aikin ka jama'a dan Allah dan annabi ina so ran tambaye kuma su rubuta wa manzon Allah ba amsa ne duk da ake karanta wani tarihin annabi wajen da annabi ya wani gori a kan da an yi wada wannan shirin da ya ne wa da na gori a nan shirin ba da wura yi wa da na gori to ko ina kuka samu na da wa kuka gori da annabi ya ne ba da annabi wani da shirin kujen ne ba da shirin kujen wani da shirin wani ne ba da shirin wani ba karkar ta ce yau na ba Allah kana cutar kanka da kanka amma duk kana da kan wani abu da aikata na shirki to kai kuma da da ku zai ka fara ko ai to dan Allah ya magana rasulullah in an yi wannan karatu an fahimce shi to kar ku sai yin maganan gori a bakin dan uwa musulmai dan uwa muhammadawa dan uwa masoya Allah masoya annabi Muhammad kuma ko da zai yi an taɓa yin wani abu mummuna dokar a da bakin ka ana fahimta da wani kira ne ka gajira mu da su ne mutum kawo a kaddarawa na taɓa yin wani fata na kuya na tashi a kuya kuma zuwa can to ka yi samu wani ɗan uwana ko wani ɗana ko wani yankina shi aiwuwar da ya taɓa yin fata a kuya kar da ya ta ni ne ta na kuya tsakanina da ɗan ɗana kai kuma ka kuskura ta fara to mun yi kura ke kuma wani wani ta fara da zan ka fata ne amma wanda ke zo ka fata ka nuna kai ka ka je ne wani ne ba ka tafi ne ba to ka ka shi ka ka kanka ba za ka samu wannan ba za ba kuma ka samu tarin zulmi kuma ba wani ana jira a ciyar da ka kuma da ko ba ka ba wannan shi ne hukuncin Allah to ne yau mutane sai da ne goyi an yi uwa da ke yin haka ba wanda uban na ka zama shi ne ƙarfin da goda bayanka to shi wanda ya zama ƙarfinci ƙarfin da goda bayanka to wani ne bayan da ba kuce kuma tarbiya kuce kuma fahimci shi kirani ne tsariya ne ayyuri ne da kuma kuri shi ne kuce kuma wani ne da kudurar da ke fito da abubuwa to wani ne ba wani ne ba na yi ma na yi kata na yi menene wannan yadda kudurar da ta dama da sarrafa suna sarrafa shi ba da ba kai ma yadda ya karɓi da ta gama da jarraba ta ke nan za ka yi kwa da bara saboda haka yan uwa da Allah mu gyara al'amuran mu gyara al'amuran mu gyara al'amuran mu yaje wa juna Allah ya ce mana inna ma kun sani an Allah jira Allah ne da ikani da sannan mu ba ne ni a da ni da marautansa wa an Allah jira ubangiji da kuma da yawan gafara ne da awliya ne da masoyansa rahimun mai jin kai ne da su Allah mana gafara Allah ya kawo ma'ayar rasul bayyanawa ai kun nuna kun bayyanawa da abin da kuke koyewa to ku zauna kuke koyewa minu daga gare shi yau Allah ya sani don haka Allah kawai ya ce ku zai ku sakamakon jiki da shi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alheri kuka aikata ku zo ku ga alheri Allah ya sani in kuma sharri ne sunan ma an zai ga sakamakon aikin da ya aikata na sharri ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في آية الآية ولو تشوف أن الزمرة إذا أدينه ولا يزال عليه إذا هو عليه فحشر عليه شر ثم ماذا تذنب إنما لا يزال مثال ذرة هذا غير مثال في دين ولو تشوف أن ذرة سوى ذلك يتدين sai Allah ya maka sakamakon ayyukansa ba don ma Allah yana yadewa ba Allah yana tausayin al'umma Allah yana shiga ku saboda martaba ma'aikin Allah to da duk a bayan kaga ba mutum da zai tsira wai walau la ilaha illallah wa ma ta ma ta ma ta ta la ilaha illallah da Allah zai yi shi muna nan da aikatawa to ba wani halitta bayan daya wanda za ta yi saura bayan kasa ba a kama ta da yi ba ba mu ba kuma Allah ba a san haka yake waya ko an kasiyar Allah yana ya ko dan yawa sai ka mutu da dan kadan to a san ya dan nan ba sai ka ga wani ya shiga wuta ku lura hadisi ya zama da ma'aikin Allah cewa idan za ka ga aiki nan lada bayan ai an za mu da hukuma a matsayin ka na mutum ne ko dina amma ko wuce haka ma sai a ba da rayuwa in ka wuce haka ma sai a ba ka miliyan in ka wuce haka ma sai a ba ka miliyan ba ba ba ka kwanin tali kuma wato matsala matsala ne amma da kan kan tare goma to amma idan ka yi kan kusurami guda daya ba za a rubuta ba sai ka yi biyu ba za a rubuta ba sai ka yi uku ba za a rubuta ba sai ka yi goma sannan sai mala'ika da yake rubuta da ne ya ga a ran wanda to ga wanda ya yi kaza da kaza da kaza da kaza ne kuma ba to ya kuke rubuta masa daya kwaya daya ka yi goma har rubuta masa daya to amma billahi la ilaha illa huwa haka wani ne ruwa ta shi kiyama sun ba su gida da yawa da wani irin karamci na Allah amma sun ba mu da gida da yawa wannan wani irin mutum ne wanda yake cutar shi ka ɗauki hanyar shiga jihar nan su kuma malaikun na azaba na idin idan suna yi kofar jihar nama idan suka ga umar muhammad an taɓa manzana ya zo shiga wanda ya kalli a hada ya fi kunasiru kai wani irin mutum ne ga masu wasu da mutum ko kuma ba malamai na azaba ta zo bala a kan jihar nan ce ne da gari na zo amma mai faru masu zuwa na shi ne matsala فكان الرحمن جماعة الولاء فهو كذب نبع فيك فقال رجاء أن يدعوى نمعنا أن يدعوى نمعنا أن كذب كذا وكبرات الرجية ولا تنبع أما دي وحيبا وكما دي أي كذا كانت تنبع بغير كذا يعني يظن أنك الولاء كذا من الجنان كذا من كذا الجنان amma ba ta san haka wani gari gobe da ga wani asar da ta shi to anan ai ya rage ta aya ya rage ta kaga kare ta wa al-ma'ana fi yadu da lafiya to kan da na dukkan sana ba da yake ya rage ta ruwa ba da zai yi kada to amma wajen aiki ka akwai kasar aiki sai a gane eh lalle ka aiki da al-qur'ani to yan uwa san Allah dan manzon Allah mu ji wannan ana wani wajibi kudinan Allah yana mana yana kan da jihadi ya alamu ma su hukuma wa ma kuntum ta'lamuna da abin da kuka bayyana da wanda su kuka koyi Allah ya san kuma da ta'ala in sharri sharri in alheri alheri Allah ya ba mu da shi wanda Allah ya san mu ma ba mu alheri
hukuncin ya zo masa da ya zo sai ce shi kuma ya samu labari ana ya saukar da inna wa kamru wal mansur wal ansaru wal nazamu rijkun min amali shaytan jiya ba ta shi kuma sai ba sai da rufe wani yake fatauci a kai kuma yake sha ‘ya'yan da masu ke sha abokanan da masu ke sha kamar giya shi giya shi mu'amala ba to ne ya samu wannan labarin da yake da giya ba haramu an haifo mu'amala giya haramu ne to ba komai na san abin da zai sai da da kuɗi mai yawa ga shi nan kiran turan har da ban manzan Allah da ya zo cewa da kuɗi su ya kuɗi na kaga wannan kuɗi na kai waɗannan kuma a ba su abai waɗannan kuma ka ba magani nasa wannan kuma kai kafin da za ka yi in ka ka kuɗi ne wani shi kuma ta yana so zai ba da fara ku eh yau ba an yi fara ya zama kan ya ringa zargin giya ko masu shan giya kuma ya zama kullum ya zama an hana kada to shi ne zai zo mu kai ma in Allah haka shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wani kamar sun ya sai shi kaga kamar wannan a cikin dukiyar da babu bukatar komai komai babu bukatar da babu komai kai ne na zaɓi su kana zaɓi na da babu rashawa wajen gano wani gaskiya yana ba zai yi ba to a dalilin shi aka saukar da wannan aya to me Allah ya ce a cikin aya ga shi قل فريق ليس يا رسول الله لا يستوي الخبيث مؤمنا الحرام حرام لا يستوي بلا كما سيدي والطيب جامد الميدان الحلال شيء حلال wannan abu haramun wannan halal da wadda su madini ba wadda ko da kafarar da hadisi yau yau abu da ku ga mummuna abin nan na haramun a arzaba ka ya kayatar da kai ya burge ka ai sarrafa ya faranta maka rai to bari zama daya da abin da ya halar ba ko da wani abin ko yana da yawa kamar tunani ko da yana da yawa ba zai yi abin nan ba don haka fata kula ku ji tsoron Allah in kar ku kun bar abin da Allah ya haramta ya ulul albani ya ku ma'abuta kwayar hankali la'allakum dan hakika su tukiruna ba samu babbar rabo ne kuka yi haka kuma har yanzu ya kawo masu masu tsawo irin na wani hada wata kasar da ne an ga wannan wata sai yi ta ma'atufun ala ma'atufun da da biyu ka za ki da zan yi wuce kusa cewa wannan ne ya yadda da kai ba bar walau hada ba ko da ya yadda da kai wato a shirari yuwaɗi da shirari ma'atufun an shari da da biyu fala yastawiyani iya da abin da nan ba za su yi ta ba ba za su yi ta ba za su yi ta ba li'anna la tayyibu la yaqbalu illa tayyiba dan Allah shi mai sarki ne mai daɗi ne ya zama wani da mai sarki wala qasulu min dalika amru sallallahu alaihi wa sallama shine umarnin mahaifi an yuhadabu bi zalika ummatahu ya yi zance wa al'umma da irin wannan yaji da Allah ya kuro shi wannan aya ba zai ka ila ula wannan farkon kyau ba ana yi anan da Muhammadu da ake ce masa kula tafi da kuma Allah ne ne walau a ajiya baka ko da abin da kurke ka ya rasu da Allah aka ce a a da kitabu da rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam wal muramu ummatu ana magana ne amma al'umma shi da na gida ai ba sai da sani ba mai ana hukar da ala sai shi da imamu rawi ya ce da shi a cikin manzan ala iya da manzan ala kar da ala ya yi kudin duniya ma al'ala da cikin halal wani abu halal ne allah ya halaka ne annabi ya ce bari mu an da ba halal kuma da da aka ce roƙi ala ku ce zo da za da za ku wanda ta kuka wanda manzan ala ya tashi ya ranar tabarma a zafin manzan sai haɓa ya rasu da kamar ya da ya gurga ba kun shi kula da kuma aikin suna ji daɗi amma kana da da mana sai kana cikin wani hali ne ya umar mali wa da duniya ina ruwa da duniya ina ruwa da duniya to Allah ya halatta a kinawa kyawawa a tara sauki Allah ya hana Allah ya hana ba amma annabi zai yi tara ba a cikin abin da yake annabi ma annabi ya tsore kuma ina shi na faɗa a da ya sama ne ya wata saboda an samu wasu Allah ya jarrabe su Allah ya jarrabe su suka sha to ai ga abin da Allah ma ya gaya wa nan Allah Qur'ani ai ga shi ma ga abin da ya walau a ajawara ko da abin ya kayan da da rai to kai ne daga alfada shi mara sai mun manzo Allah zuwa da su mun suna da ko bari wanda Allah ya fara shi mara a'udhu billah ya Allah maza Allah ya jima daga wannan maka Allah ya sare Allah Allah ya hada da kalima ba su ba da shi abin da ke nuna bari a ran Muhammad annabi ya ake da duniya yau da kuma wani a gidanta to bari mu da nan ko da ko ana zuwa da nabi ya ya ya Muhammad bai Allah kada da ni ka da yin sabu ake ɗaya da su al'adiran maulana shi da bulgarin shaidani sai ni Muhammad Lasma an da zamanin da ba ta wani jini da abubu sau ɗaya ba sabu sau ɗaya abu ya yi ne karfi ba to shi ba da wata bayan bayan na to wani maulana da kula da saboda da wannan ba irin karantar mu bai shi ne Allah ya ce ya kula da albani ya kuma buka akula fatakula ushura kuwaili in kalbi in wal haram la annahum tuflihuna wa hiyakum qarrauta la kunzuna wa ta'amu qarrauta Allah ba mu qarrauta kuma qarrauta ne mu kwana yau eh wannan wajen kwana yayi dadi yayi dadi yayi dadi kwarai Allah ba mu qarrauta ya ba mu aljanna kuma ya ba mu aljanna jama'a mata na kuma ya ma don guri na alhamdulillah ana samu ranar muhammadu ya muhammadu tambaya kuma da nazar shiga da addu'a allah ya fara muku da alkhairi allah ya muku albarka allah ya biya bukatun ku wani wata kara mana mu allah ba mu albarka shi mala allah ya kawo mana al'umma mu da ibadonin mu da addu'o'in mu allah ya kiyaye mu da shugaban banza da yin mu banza allah ya mana muwafaka da yin da kadari allah ya samu da alkhairi allah ya sallama السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام Kwana insha Allah lafiya.
insha Allah
Mutum ne ya tashi a barci sai ya ga wandon shi ya jika.
na'am Ana mai arzikin shekaru.
in zai zai yi wanka idan madini ne zai yi wanka azumi shi na nan ya ci gaba da sallah ba a zai kama da shi azumi shi na nan
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Fatan an sha ruwa lafiya.
insha Allah Yau ina son a mana bayani akan Yazid dan Muawiya. Mutum yana da kyau mu mu al'umman Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu dinga sa sunansa ai wato ai matsayi matsayi ne tuna kafin kokari ba su cika sawa ba amma an sa ba laifi ba ne ko ka sa suna nan ka zai ko ya fi ba laifi ba ne a shi wanda ya laifi laifi na kansa ne amma ya kan saboda haka abin da yi muna roƙon Allah zai ya yi mana baki da albarka da sallallahu alaihi wa sallam Eh, amma in ka sa suna ya fi ba laifi ba ne assalamu alaikum wa alaikum assalam
malam yana da kyau mutum ya yanka rago don canja suna
eh wato sauran da iyayen da suka sa maka da shi za ka gari ma'anar da sarki suna a kuma da yankawa da da tawuri da da tabbatarwa amma ba wani sauran wani suna ba a ya riga maka huduma da suna wannan suna kuma shi zai ne ka in kuma neman albarka kake yi da wani suna to Allah ya san yin ka inna mal a'malu binniyat Allah zai baka na da niyya amma da niyyar da wannan abu kai da kanka wani suna da ba wannan malami sun karanta ka eh da idan da ba amma ba sai ba da malaman da tsari wasu na shi amma ba ba wuce idan mutum ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi da samu ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi da samu ya nema ya nema bai samu ba ya samu wannan kare shi ne sun fi zaɓi ya yi sunan da suna na wani je ka canza suna sai ne wani kawai suna sai ba ka sai ka canza ko ka canza wannan zai yi musabaka da kai domin zai ta cikin a kanka ko sai ba ka wani shiri wanda za ka dinga sa sai an damu da maka kofofi kawai zai ka kuri da rayuwa ba nan za ne mutum ya da shi a ba wata wuri na Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Allah ya gafarta malam. Shin abubuwan da yara suke yi masu wasa da masu tafiya da masu rarrafe da masu zama shin duk maganganun su suke yi daga Allah ne ko kuma su suke yi da kansu.
ana daga Allah ne wannan tambaya tana da ma'ana tana da ma'ana halittu gaba daya da Allah ya halicce su sun samu asali daga halitta kwaya ne Na.
kamar iri ne da mutum zai shuka a ce tana da kwayan gero kwaya daya ko kwayan dawa ko ta masara ko ta kurciya ko ta jira kwaya daya idan ka shuka Allah ya gara ma ya tsira sai a yi mata ƴaƴa da yawa wani na yin kace ne su kasa da shuka sai su ba ka ƴaƴa da yawa to kwaya halitta kwaya daya ita ce hakika muhammadiya ita ce ruhun hajar magana da ta tare da to daga ruhin nan ya zama dukkan arwa to a lokacin da tsaftar halittu mazan da matan manyan da yaran musulman da kafuran mutum kamar duka murayu da lokacin ba shi duka muna alamar arwaji yare ne mu ya bani da shi yare ne ta to wannan yare da ta bani da shi a alamar arwaji shi ne maka yaro ya je wajen yanzu ya je wajen zai zo da sauran wannan yaran a waje to shi za su ji wannan yaran yana kokarin yi yare ne yake faɗi ilmomin da yake faɗa masu zurfi shi yasa ko masu fahimtar abin da yake faɗi haka daga rautun zamaninsa sai wanda suka mafata ko kuma ne sai a kauta da alwa idan yaro na nan suna ci sun san me yake faɗa sun kai ne yake fara saboda aka ilimi ko a kwallo a da yaro zai fara rikici da shi sai da kama ya fara ilimi da haka sun fari ma fari da shi ya da ya fara yi saboda aka ilimi ne mai yawa mai zurfi kuma wannan duk Allah ya na wata ala ko da tsoka wasu wannan ilhama ko wannan rikici saboda haka ba kowa zai fahimta wannan yaran ba a bayan kasa sai wannan mutane ilimin zamaninsa مفاتيح الجمهور عن اوتاد الاربعه قول الرسول الاربعه اولا يتوجه الدعم الجمهوري نزل في عبد العزيز بن جبار وتكلم الان بيان جوه انما هو المالك الجو كلمه ان جاي ابو شفاعه ان يارو كريم بدا معنى كذا كذا كذا كذا إذا لم يكن معنى كذا كذا كذا إذا لم يكن معنى كذا كذا كذا iya kawai da saboda haka ne har kuma suka kai baya dan dauko wani abu da za su yi amfani da shi saboda haka wannan tambaya ne na ilimi mai zurfi kwarai amma duk abin daga Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace walhamdulillahi alamin
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Akarwa kallawa an ce shehu Tijjani radiyallahu anhu.
na ba su yi zamani ɗaya tare da shehu ibrahim ba eh haka kai kuma to ya yi- ya ne aka yi zama halifan shi abu mai sauki tambayar shi ne ba kai zamani da annabi adamu ba amma ya ta zama cikin ka kuma shi annabi adamu ba zan yi ba ya zai ta zama cikin ka ومن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء ولا لا من احلى ومن فضل له ولايه ومن له ولايه haka yi gane da ne daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan lokacin da nan yake shi na na rayuwa duk cikin wani nan zawa zai mako da shi da ɗaya bangaren rubuwa bangaren risala bangaren mulaya a nan ya rige ya ce sai yana karkashin shi Allah to nan kana da karin da ya daura da ya daura sai aka yi tarkon mamu a jahili sai aka ba abu wa kana da ni gura da wani a jahili aka bar wa ba mu da ara abu wa yana da yin haka haka haka yana da wani wani sai ran da ba shi man da da aka dauko wannan matsayin aka kara masa sai ce to dai Allah ya yi mu muwafaka Allah ya dace da na mutu kafin yanzu da na mutu kafin Allah yin saboda abin da yake da shi ne nuna masa wanda za su yi da mata ba to haka abin da yake zanarwa har da kuma wani kamar wa ne har lokacin kuma ta da zakari har lokacin kuma ta yi fadari Allah da tsari abin da abin yana da zanarwa Allah da kuma da wani kafin to ta hada kuskure daga abu da ta kuma hannun muhammad al-hafiz daga gare shi kuma hannun shi abdullahi bin bin al'ana daga gare shi da hannun shi ibrahim haka muke wani fadara ce ta allah matsayi ne na kuma ba kowa ke kare yin wannan ba shi da hannun kuma mota na kara mai gaba yanzu ya kuna zaune a wajen karatu irin wannan sai ka tafi ba shi ka wani ya ba ka da shi kai ka da ya ka zama shi mutum ya zama shi gana sai ake nema kai da ma ku zai yaki bane amma wanda ya sani ya sani ya kai maka bai kamata da shi sai ka kama baki to da shi ba shi da kuma nan ba Allah ya kama da kai da yawo to haka ne ba kowa ya san wannan ba sai wanda Allah ya ga dama sani saboda Allah da ka sani kuma suka ce matsayin yana shigowa daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan kuma daga da'ira zuwa da'ira sun tana shigowa haka saboda haka Allah ba ma albarkan masu albarka albarka albarkan shi a mafi
akara makallahu menene hukuncin wanda ya kashe dan uwansa kuma mai azumi a ya yi daga haram daga da muminan mutu amiran da amma da za a wuce hannu a harin da kuma yana azumi waya azumi su shi wanda ya kiba a harin da ba su yarwa laifin kusa kuma ya ba su yarwa shi ya jawo kansa mai girma Allah ya kiyaye a albarka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mana baki da an ce ba mu ya Allah ya mana ba mu da duniya Allah ya ba mu da sharri duniya Allah ya ko wani bukata ta Allah ya mata Allah ya mana hada Allah ya mana kuma ba da hada da kana da kuma da da duniya da ya Allah ya ba mu da Allah ya ce ma Suleiman Allah ya ce ma da Allah ya ba Allah ya ce ma da Jibril Allah ya ce ma da Mori Allah ya ce ma da Jibril Allah ya baki da Allah ya ba mu da جمال اللغة والسلطة عليك أن الشرطة يدور المقام على المسجد أن الشرطة يدور المقام ثم نمو وإذا ثم نعبد المؤمن ثم نعود وما نقر ثم نجوش ما نقود الفضل ما نجرد ما نجوم لنا على الشرطة لا دور المقام فلا نعمل فلا نتسلم ثم ندعو لا شاء ثم لنا على الشرطة ثم نجوم لنا وعلى دور المقام فلا نتسلم فلا نقر كما نمو ولا نجوم Allah